walan tutiquhu to kuma za ku zuwa da shi nan gaba fattaqu nar dan haka ku kiyaye wuta a wajen lafazi ke cewa la taqdiruna ala zalika wa la tutiqunahu ba za ku yi taba iya zuwa da kwatankwacin Qur'ani ba to bayan Allah ta'ala ya gama maganan wato sakamakon munafikai da kafirai wanda ba su imani da manzon Allah ba cewa duk wuta za su tafi a yanayin ɗabi'an Qur'ani da bayan ne yanda yake zuwa da da tsoratarwa sai kuma yazo da kudaitarwa da ba haka Qur'ani yake sai na in ya fara ya kawo maka kudaitarwa sai kawo tsoratarwa in ya kawo tsoratarwa sai kawo kudaitarwa kuma to shine Allah ta'ala zai cika shi da magana su kuma akan wanda su suka imani wanda suka imani cewa a musu bisharan cewa akwai aljannace da Allah ta'ala ya tanadar musu lambuka ne da ubangiji ta tanadar musu wanda suka a cikin aljannatan akwai wato bishiyoyi masu bankayi akwai kayan marmari masu bankayi akwai inuwa da ubangiji zai ba su faffaɗan inuwa wanda ba ta yankewa akwai wato rassa a wannan bishiyoyi da ubangiji ya ba su wanda za su ta jin daɗin rayuwa a ciki babu wato bakin cike baki daya kuma akwai ƙoramu za su ga gudana ƙorama ta ruwa ƙorama ta madara ƙorama ta zuma ƙorama ta giya ta aljanna sannan kuma suna da wato arziki da ubangiji ya ba su maɗuɗuwa suna da mataye da ubangiji ya ba su suna akwai kuma mazaje su ma da ubangiji ya ba matayen za su ta zama cikin wato ni'ima cikin farin ciki shine Allah ta'ala ke cewa wa bashir ladina amanu kai ma waɗanda suka yi imani bushara wa amil salihati kuma suka aiki nagari anna lahum jannatin cewa Allah ta'ala ya ba su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wato koramu suna gudana karkashin wannan aljannatai din kullama rizqu minha min thamaratin di yayin da aka azurta su min hada wato daga cikin aljanna din min thamaratin na kayan marmari rizqan a matsayin su amfana da arzikin da ubangiji ya basu qalu sai hadha alladhi ruziqna min qabl ai wannan shine aka bamu a gabani wa utu bihi mutashabihan wa utu bihi mutashabihan kuma an basu shi ai kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara a cikin aljannatan akwai wato mata ayi tsarkaka za kuma su dawo a ciki dan da Allah ta'ala ke cewa wa bashir ladina amanu wa amilus salihati kai bushara ga wanda suka yi imani da kuma suka aiki na gargaru lafazin bushara daga bashara yubashiru tafshiran shine masdari ismul masdar din shine albishara ko kace albushara da ana fada kace albushara ko kace albishara kuma yana da wazani thulathi kace bashara ya bushuru shi ma dai yana da nufin wato bushara din aka ce bushara shine wato alkhabaru sa labari mai farin ciki a ga maka labari mai farin ciki anan Allah ta'ala yana ga manzo Allah cewa duk wanda yake jin cewa ya yi imani da Allah da manzon shi to kada ji cewa saboda ya ga kuna talauci a duniya ko wani makamacin wannan ko kuma yanzu ba su da izza ba su da buwaya a ban kasa su ji cewa kamar ba su za su samu kyakkyawan makoma ba kyakkyawan makoma yana hannunsu shine ya ga musu tun a duniya aka musu bisharar cewa mutukar dai sun rike wannan sufa din matuƙar sun riƙe wannan siffa na imani da kuma aiki na gari to Allah ta'ala lalle zai ba su wato aljannatai wanda ya musu alƙawari kaga anan an ba da siffa manya-manya guda biyu aka ce sai wanda ya gazgata imaninsa da Allah ta'ala sai ya gazgata imaninsa da Allah kuma ya aiki na gari kaga ba yanda za a yi mutum ya ce shi bai aiki na gari bai ce zai shiga aljanna wannan Allah ta'ala kamar yana faɗa cewa ne duk wanda bai imani ba bai aiki na gari ba to ba zai shiga aljanna ba saboda ya gama magana kan kafirai ne bayan ya gama magana kan kafirai da munafikai sai ka cewa uidatul kafirina fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uidatul kafirina an taraje ta saboda kafirai ana kuma aka kalubalanci wato ita wannan jumla na kafirai na kafirai din aka ce to su kuma wanda suka imani ubangiji zai ba su aljannatai wanda suka imani suka aiki nagari ubangiji zai ba su aljannatai wanda akwai korama na gudana karkashin ta nan aka ce sun wanda suka imani suka aiki nagari wato a kudurce sun kudurce wato abin da yake babu babu wato jingina ma ubangiji na kasa wato suna wato tsarkake ubangiji daga dukkan sufofi na kasa tun a zuciyarsu kuma suna tabbatar masa da sufofi na kamala sannan kuma sun gaskata abinda suke suka kudurce a zuciyarsu a aikace kuma sun gaskata shi a magance to ba zai kace kai imani ba ka ji aiki Allah ta'ala kaga anan ya riga ya rubanya aiki imani da kuma aiki din yace amanu wa amilus salihati Allah ta'ala yace a gaya musu cewa anna lahum jannatin cewa suna da aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda wato koramu ke gudana a karkashin ta aljannat jam'i na aljanna akce aljanna ana maganan wato albustan wani lambu da ubangiji ta nadar ba dan aljanna ga mumunai masu takawa dole dole sai mutum ya tara waɗannan sufofi guda biyu dole sai ya tara imani da takawa wato in ka ce kayi imani shine wato duk zaka zo da wasu sufofi na na imani na ba da gaskiya na yaqini to wannan kuma zai kushe ka baki ɗaya ba sai kuma ka dauki kala shi takobin cewa duk abin da aka hana kuma zaka hannu wato duk umarni shine wato kai to kai imani kenan to amma hannuwa shi ma wannan wani bangare ne na imani wajibi mutum in yana cewa shi musulmi ne to sai an same shi a in yace ya yi imani kuma ba za a same shi da abin da ubangiji ya haramta mishi baya yi baya zakewa baya zina baya shan giya baya kafirci baya fajirci baya fasikanci to wannan sune wanda suka tara safofi guda biyu al-iman da at-taqwa ita aljanna kamar da aka sani aljanna tana sama aljanna ba tana ƙasa ne ba aljanna wanda ubangiji ya halitta ma wato bayan sa mumunai tana sama tana can wajen magare tikewa tana can magare wajen magare tikewa dama magare tikewa a ne ubangiji idan ya idan ya sako da al'amarin sa to anan su kuma mala'iku za su jira wannan al'amarin nasa in ya sako umarnin nasa in ya sako sa amsa su tafi sai inda yace kuma akai in yace a sako da umarnin duniya ne in yaji a kai shi ina a kai shi ina a kai shi ina sai a ji a wanzar da shi haka zalika in suka dauko aikin bayi ko ko suka dauko wani roko da aka yi ubangiji in suka dauko ta bukata na bayi wani abubuwa da kasa to in za su kai shi za su dauki wannan sakon su da sakon su kai shi ta sama to anan wajen maganin tikewan za su tsaya ubangiji kuma anan zai amsa in na amsa ne in kuma na zai amsa ba ne ya ce a a bar shi to ita anan wajen wajen maganin tikewa nan anan ne aljanna take anan ne aljanna take saboda maza Allah anan ne yace ya ga aljanna yake cewa daga nan thumma talaqa bi jibrilu hatta ata sidratal muntaha sai jibrilu ya tafi da ni har sai da ya cike wajen magana tikewa yace ana kuma sai naga aljanna kaga aljanna ta kana wajen magana tikewa kenan sannan fa kofin aljanna guda takwas ne kofin aljanna guda takwas ne a kamar yadda qur'ani ya riga yayi magana cewa tana da kofi guda takwas kuma hadisi a cikin sahihaini hadisin sahal daga manzon Allah manzon Allah yake cewa aljanna ta tsamani ta abuwa aljanna wato kofin ta guda takwas ne Allah ta'ala ya kawata aljanna kwarai da gaske a cikin aljanna in ka gana ba da manga yanda Allah ta'ala ya kawata ta to lalle zaka sabi zaka ji cewa gari ne da farin ciki wato duniya ce na farin ciki shi yasa Imam al-Allama Ibn al-Qayyim da tashi littafin sa yasa mun littafin sa Hadal Arwah ila Bilad al-Afrah bai ma dubu na rayuka na mumunai zuwa gari na farin ciki zuwa wato garuruwa na farin ciki da ubangiji ta lar mumunai wato aljanna daga cikin ado da ubangiji ya yi aljanna shine wato a samanta kaga mu nan a saman duniya sai ta wato shudiya sannan kuma ya kawata ta da wannan taurari da muke gani amma shi ubangiji a can a aljanna ya yi mata wani abu ne na kamar lu'ulu'i haka tana kyalli to irin haka ya mata wannan abu ne din Allah ta'ala kuma zana san a cikin hadisi sahihain yana cewa thumma udkhiltul janna sai aka shiga da ni aljanna fa idza fiha al-lu'lu fa idza fiha janabidul lu'lu'i sai gashi a cikin ta akwai wato rumfa da ubangiji ya yi ma wannan aljannatai din wato na lu'ilu ya kamata suna kyalli suna ban sha'awa su kuma wai za turabuha almisk sannan kuma kasan aljanna kuma wato kanshi ne da ita yanzu aljanna ba kamar yadda mu yanzu idan mutum ya yi ado bai sa farin kaya in aka wani kura shi ya bata masa kaya to shi ita aljanna yayin da kawai musulmai suka fita suka je a wata suka suka hala wata magama kusan musulmai suna zuwa su kada zumunci tsakanin su mumunai yan aljanna to yayin da suka fita suka hala a wata magama to shi kenan ubangiji sai ya zo ya sanya wata wato kura ta tashi to kura ta tashi kawai za su ƙara kyau ne in su ƙara kyau kuma su ƙara ƙanshi saraka suka koma wajen iyalan su sai su ce to ai ku da kwamta ma kyau kuka ƙara su ma kuma wato ana kuma su ma sai su ce ma iyalan su to mu ma da muka ba kyau kuka ƙara a nan ubangiji daren juma'a kenan ubangiji zai zo ya musu tajalli wato daren juma'a inda muke fita misalan juma'a haka daren juma'a haka mummuni za su fita za su fita su je su ma su haɗu da juna su yi zumunci sannan kuma wannan iska ta ƙara barbaɗe su su ƙara kyau sannan kuma ubangiji ya ƙara bayyana su ƙara ganinsa sannan kuma dama sun bar sun bar matayensu a gida su kuma su ma za su ƙara kyau kan kyau wataƙila ma sun ga ubangiji su ma kafin su dawo don abin da ƙara kyau in kenan in suka yi za su ce ya ko ƙara kyau su ma su ce ya ko ƙara kyau to haka aljanna da ubangiji ta darma mummune yake to ita kuma aljannatai din saman aljanna sai kursiyi saman aljanna din wato ka rika suranta in ana maganar aljanna ka rika suranta wato duniya babba aljanna mutum ɗaya ta fi duniya da abin da ke cikin ta so ba wai an ana magana wani gari ne guda ɗaya ko wani lambu guda ɗaya ba so ka ce misali yanzu in kana son ka suranta dan matso da nesa ta zo kusa ka ce wai in ana maganar aljanna kamar ka ce duniyar duniyar mutanen to sai a ce duniyar da ke gabanta misali sai kuma duniyar da ke gabanta to kaman haka ne ya ma fa haka amma ta haka ne za ka fahimta abin to saman aljanatan duka shine kursiyin ubangiji kursi ubangiji ya ya halitta wani wani halitta wanda yake babu kaman sa in ba al'arshi ba ubangiji anan ne yake aza kafansa mai mai daraja Allah ta'ala haka ya faɗa a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas kuma haka ya faɗa yake cewa ubangiji anan ne yake aza kafansa mai daraja akan wannan kursi nasa to kursi ita kuma ta ta fi wato tana saman aljanna baki daya shi ita kuma saman kursi din abin da ke samanta ita ce wato kare na ubangiji mai girma al'arshin ubangiji mai girma wanda duk sauran halittunsa kuma babu babu kamar wato al'arshi hatta aljannar aljantar su ma daga baya wannan inuwa da za su rika samu daga al'arshin za su rika samu saboda girman al'arshi da ubangiji ya yi ta da shi to haka wato haka wato tsarin zai tafi to haka to kuma kamar da muka faɗa aljantar haka aka rika ganin su wato suna daidai ganin ka wanda suke daraja ta ƙasa wanda ce daraja ta kuma na sama da su to yadda za su rika hangen wanda ke na sama da su kamar tauraro ne mai haske wato da yanayin tazaran kenan wato kamar mu ne mu haka kawai mu hango kamar ga sumbula can misali to haka za ka rika samun gamin wata tauraruwa mai haske to wannan ma kai kana ganin kamar tauraruwa ce ba tauraruwa ba ce duniyar aljannan wanne baka sani ba aljannatan wasu ne wanda baka sani ba mazala sa sama a cikin hadisi sahihaini hadisin Abu ibn Yasar daga Abu Sa'id al-Khudri mazala yake cewa inna ahlal janna lalle mutanen aljanna la yatara'una ahlal ghuraf za su hango waɗanda suke wato da aljanna ta al-ghuraf al-ghuraf wani wani wani wato mataki na aljanna ba kamar mu al-ghuraf mu nan kamar jami'in daki ba a su al-ghuraf anan wata wasu aljannatai ne masu girman gaske wanda sai manyan annabawa sai kuma manyan siddiqai da shuhada'i da salihai ke ki samunta to shine mazala yake cewa wanda basu kai da wannan daraja ta al-ghuraf ba su kuma zasu hango ma'abuta wannan ghuraf din min fawqihim suna saman su kama tara al-kawkabu durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib kama yanda ake hango tauraro mai haske wanda ya haskaka ko dai gabas ko yamma haka zasu rika hango waɗannan ma'abuta ghuraf din a litafaduli ma bainahum saboda abin da ke tsakanin su na wato fifiko abin da ke tsakanin wato waɗannan mummunai a na fifiko wane ubangiji ya sanya shi ya fi aljanna shi ya fi naka girma don haka dole aljanna shi zai fi naka wato aikinsa ya fi naka nagarta don haka aljanna shi zai fi naka kyau kalu da sahaban mazala suka ce mazala ya rasulallah ya mazan allah tilka manazilul anbiya la yablughaha ghayruhu ce wannan ko dai wato bijire ne na annabawa wanda ba wanda zai samu irin aljannatan nan sai su sai manzo Allah yake cewa bala wallazi nafsi bi yadihi rijalun amanu musaddaqul mursalina yace ina ai ba annabawa kadai ba ai wannan wanda za su yi tare da annabawa su ma wasu mutane ne da suka yi imani da Allah ta'ala suka yi imani imani cikakken imani wato imani na kamala sannan kuma suka gazgata annabawa kuma suka gazgata aiki wato imanin su da aiki wannan wato sune za su samu ire-iren waɗannan wato al-ghuraf din kamar yadda muka ce al'arshi take sama bayan al'arshi kuma sai a samu wato alfirdaus alfirdaus din ita kuma hawa-hawa ce wato alfirdaus kuma akwai wasila can take can sama ta manzan Allah kenan sannan kuma akwai ashabul ghurafat suna sauran annabawa sannan kuma annabawa wanda suke bi musu kuma al-ghuraf su ma kuma suna da wato mataki-mataki sannan kuma za a samu ɗan siddiƙai shuhada da as-salihun su ma suna wato ba su kai annabawan ba amma kuma su ma dai suna ghuraf sannan kuma sai a samu wanda suke sauran firdausin duka sannan kuma sai a samu wanda sai kasa da firdausin baki daya har a zo a zo can kasa a sami wanda ke can daraja ta kasa wanda shine karshen wato wato karshen wanda zai sama zai samu arzikin da yake a duniya ya kai ya kai duniya da abin da ke cikin ta aljanna aljanna zai samu kenan ko baka ce yafi amma tare da haka ubangiji kuma zai zare zai zare wato kyashi da hasada wato shi wanda aka bashi aljanna ta karshe ba zai rika jin cewa yanzu wanda aka bashi ta sama shi yafi shi ba ba zai rika jin haka ba saboda mai saboda wanda za'ana ma fi qulubihim min ghillin babu gilli tsakani illa dai iyaka dai shi wanda aka ba falala kuma zai san falala da aka bashi amma wanda ba bashi falala ba kuma ubangiji zai zare mishi hasada zai ji shi ma ya sami wato wadatan zuciya wato muka ce ita firdausin wato hawa hawa ce wacce tafi tafi daukaka a cikin su ne wato al-ghurafat wannan wato ma'abota wannan al-ghurafat da Allah ta'ala ya magana bigire ne wato madaukaka da annabawa ne ke zama ƙasa da annaba kuma sai siddiƙai kamar su abubakar siddiƙu dan me zagi shi sai dai nan gani nan bari wato ba ma da isa ma kai wani aiki irin na abubakar siddiƙu balle ka samu aljanna irin tasa shi kanshi aljanna na al-ghurafat ne samu insha Allah ta'ala saboda shi siddiƙi ne sai ash-shuhada kuma sai as-salihuna maza da ce su ne wanda suka imani suka gaskata annabawa a cikin kamalan wanda ya kamata a gaskata annabawa din wanda ta fi kowanne girma a cikin wato saman take saman gurafa su ita ce wasila kuma ita ce wasila maza Allah yake cewa a cikin hadisi yake cewa hadisi Abdullah bin Amr ibn al-As ila cikin as-sahihaini yake cewa thumma saluli al-wasila sai ku tambaye min al-wasila fa innaha manzilatun fil janna wata bigire ce a aljanna la tanbaghi li 'abdin li 'abdin min ibadillah illa tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah bata dace ba sai da wani bawa daga cikin bayan ubangiji wa arju an akuna huwa ina tsam- ina sa rai ina fatan zamani ne faman sa'ala li alwasila duk wanda yake tambayan min wato wannan aljanna na wasila din halata alaihi shafa'a to ya zai samu ceto ta zai samu ceto na dan haka duk wanda baya baya roƙon ba za shafa'a to kaga wata kila shi baya ci wanda ubangiji zai ce ta din kenan mazala ya shar'anta mana yayin da aka kira sallah mu rika ruka mishi wannan wasila din saboda haka aljanna ce da ba wanda zai same ta sai shi anan yayi tawalu ne amma mun riga mun san cewa babu wanda zai samu wannan wasila din sai shi bayan nan kuma shine muka ce sai kuma su waɗannan annabawan Allah ta'ala da ubangiji zai ba su wasila su ma kar kuma ta akwai sauran ulul azmi da rusul saboda haka yanda ubangiji ya fifita su a duniya haka zai fifita su su ma daraja daraja daraja daraja amma ubangiji duka su ya sa sun yi tarayya a cikin wannan alqurafat din kamar da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi Allah ta'ala ya bada ya bamu labarin waɗannan alwurafat waɗannan wato bigire madaukaka da Allah ta'ala zai zaunar da annabawa da kuma manyan siddiqai da shuhada da salihuna Allah yake cewa lakin alladhina taqawrabahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad Allah ta'ala yake cewa lalle wanda suka yi takawa suka tsorci ubangiji suka kiyaye Allah ta'ala to suna da wato al-ghuraf suna da wasu bigire madaukaka saman su kuma akwai wasu wasu bigire da madaukaka mabdiyatun Allah ta'ala ya gina musu tajrimin tahta al-anharu koramu na gudana a karkashin ta wa'ada Allah wa alƙawarin ubangiji ne la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ta'ala baya karya alƙawari wannan kaga ubangiji sai ya bashi a bude kawai farashin wannan shine kai ta kawa kai imani shi sa mazala a can hadisi yace rijalun amanu musaddaqul mursalina karka tsammani cewa mu a zamanin nan ba wanda ya samu alƙurafin nan a lalle duk wanda ya imani ya gazgata imani ya zama shi baya shakka baya ba ubangiji tantama in aka faɗa duk abin da ubangiji ya faɗa ya yarda irin imanin abaka siddiqu baka gani ba sai a ce ka ji abin da wannan mutumin naka ya faɗa yace me ya faɗa yace kaza ya faɗa na yi imani ba dai shi faɗa ba na yi imani to irin wannan ake son a samu wannan imanin sannan kuma a samu kana gazgata wannan imanin naka da aiki to kai ma in dai kana da irin wannan imanin to ka sa rai lalle ubangiji ba zai tozarta maka ba ba zai tozarta maka wato tunaninka ba Allah ya ce wa'adallahi alƙawarin ubangiji ne la yukhlifu Allahu bi'ada ubangiji baya samu alkawari da karka tsammanin wannan waye su ne kai za su samu ko da ba za mu kai bigiran su ba mun je ghuraf to wata kila kuma ka samu kai ma irin taka al-ghuraf din Allah ta'ala wata aya kitwa illa man amana wa amila salihan wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ma amilu wa hum fil ghurfati aminun Allah ta'ala yake cewa sai wanda suka yi imani suka aiki nagari zai ba su wato sakamako ninkin ba ninkin abin da suka yi kuma suna da wato bigire madaukaka a cikin al-ghurafat din su kenan aminu suna abuntattu saboda haka wato wannan wato kalubale ne ga duk wani mumini Allah ta'ala ga shi ya riga ya faɗa mana kololuwan ba zai yi suka roke maka wasila ba kace ya Allah bani wasila wannan wasila kaga wannan ta'addanci zaka yi ba bai samu sai manzo Allah manzo Allah ya ce fa inna halatan baghi illa li'abdi min ibadillahi fa arju an akuna huwa wannan manzo Allah kadai zai samu amma al-ghuraf kuma albazai yau samu al-ghuraf irin manzannin Allah da annabawa ba wannan tasu ce kadai amma kai ma ko jidda haka kuma akwai aljannatin da zaka samu kai ma kana yi wannan dai duniyar dai kuyaya Allah ta'ala ya sa muna ciki Allah ta'ala ya ce tajri min tahtiha al-anhar wato akwai wato aljannatai da suke akwai koramu da suke gudana wato a karkashin ta annahar na ce annahar shine korama aljari fil ardi wani abu da yake gudana a ban kasa kamar ruwa ko abin da ya kamata wannan to ita aljanna korama ba wata ruwa ce kadai ba korama ce ta abu guda hudu korama ce ta abu guda hudu akwai korama ta ruwa akwai korama ta madara akwai korama ta giya akwai ta giya ta aljanna akwai korama kuma ta ta wato na dabino afwan na na zuma na zumuwa Allah ta'ala yana faɗa cewa masal jannatin lati wu'ida lil muttaquna فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم تغير طعمه وأنهار من خمر لبس لشارب وأنهار من عسل مصفى Allah ta'ala haka ya faɗa mana waɗannan ƙoramu guda hudu ya ce wato kwatankwacin aljanar da aka yi wa wato masu takawa alkawarinta shine a ciki akwai wato wata ƙorama na ruwa ruwan da kuma baya gurɓata wato ba ruwa ne wanda saboda tsabar zama ba za ka samu daga baya daskari ya daskari ya haifar da gasakuka ya haifar da wasu da wani santsi ko a ce ya lalace ko kaza ko kaza ko kaza a gairu asin shi ba a canza ba baka jin ya wancan canza ya zama ko ruwan gishiri ko ya zama ruwan kaza ko ya zama ruwan kaza a shi ruwa ne garari ya garau kuma tun da yake haka yake kuma zai canja ba shi ne gairu asin Allah ta'ala ke cewa wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu kuma wato akwai wato na madara wanda shi ma madaran ba wato na shi ba canjawa sannan kuma anharun min khamr ladatil lisharibina kuma akwai na giya giya wacce take mai daɗi ga mai sha ba wanda yake za a sha ta bugar ba ta sa ciwon kai a ita wannan da an sha ta daɗi za ta ƙara maka wa anharu min asli musaffa kuma akwai wato a korama ta zuma wata take tatacciyar zuma ba babu gabara a cikin ta to waɗannan kaga da Allah ta'ala yana gaya mana wato taraji da ubangiji yayi wannan koramu koramu ne da ubangiji ya tanadar mana da da duka saboda haka kaga ko da kai an ce aljanna akwai giya saboda giya wato ba kowa ne yake yin giya in na burkutu inda inda Hausawa ke yi ko Bagzawa ke yi ba wasu ai za ga giyan nasu inabi ne wasu giyan nasu dabino ne kamar larabawa dabino ne ko yanzu in kasa dabino in ya tsima sosai ya wani zaki in ka sha sai Allah kuma to kaga kaga anan wato abinda zaka samu aljanna shine at-tayyibat eh wani wani dan jaya zan yi saboda wani lokaci zai ga kawai wasu masu ba'azi suna cewa ai ai ba dai kana shan sholisho ba akwai sholisho a janna ba dai kana shan kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba ko ba dai kana shan sigari ba akwai sigari a janna ba dai kana shan marijuana ba ba dai kana shan shisha ba akwai wannan duk baya cikin tayyibat wannan duk baya cikin tayyibat balle ma ka ce wai wani zai je sabo ya hago kasan kwata ya sha wannan hankalinsa ne bai wato ya fita hankalinsa ne ubangiji bai sanya wato al-khaba'ith a cikin wato aljanna ba ko ka je can in ubangiji maka tsarki ba za ka sake tunanin wannan abin ba da ba yanzu baka da lafiyar zuciya ne shi sa yanzu ake samun kake tsammani ba za ka sami wani shi kai ba za ka iya rayuwa babu sigari ko ba za ka iya rayuwa babu babu wato giya ba ka iya za ka iya rayuwa babu shorisho ba ka iya wannan duka saboda rashin lafiyar zuciya ne amma yanzu ka shiga aljanna ubangiji maka tsarki in maka tsarki ba za ka sake tunani ba amma ita giya kaga saboda abin da sa aka sanya ta aljanna ba wai dan saboda saboda ita abin da ake yin giyan da ita abubuwa ne masu da ake ci kuma masu daɗi ko inabi ko dabino ko wato ko yanzu ko aburkutu ma da ake masara masara abu ne mai kyau dawa abu ne mai kyau gero abu ne mai kyau saboda kawai da abubuwan dai wasu abubuwa ne masu kyau kuma tsayibat ne amma ba wani abu da zaka je ka dauko haka kawai na kazanta ko wani abu kace kai da shi zaka kuma kace wai zaka je aljanna akwai wiwi akwai kaza akwai kaza da zaka ji suna faɗi wannan dai rashin sanin rashin kan gado ne wasu ke faɗin wannan magana aljanna babu abin da kazanta kwata kwata so Allah ta'ala yanzu ke mana magana kaga duk ana baka labari sai ana baka labarin abubuwa ne masu dadi masu dadin ji kuma Allah ta'ala ya ce mana kuma a wato waɗannan ƙoramu guda hudu maza Allah yake gaya mana waɗannan ƙoramu guda hudu to ƙoramun suna mabubukan ƙoramun nan daga kuma firdausi ne kusan firdausi ita ce gida ne babba duniya ce babba a nan ne wato ita tana kusa da arshi al'arshi kuma a nan ne akwai al-ghurafat akwai kuma wasila da sauransu to sauran wanda ce kasa da firdausi su kuma in za su samu ruwa na waɗannan guda hudu to bututu ubangiji zai musu daga firdausi haka tsarin yake Allah ta'ala mazala haka ya gaya mana cikin hadisi da yake cikin as-sahih hadisin Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazala yake cewa fa idza sa'altumullah idan kuna neman Allah ta'ala ya baku aljanna fasaluhu al-firdausi ku tambaye shi firdausi fa innahu asatul janna shi ke tsakiyar aljanna wa a'la aljanna kuma shi ke kolon aljanna wa fawquhu arshur rahman sama ga shi gare shi kuma akwai al'arshi wa minhu tufajjiru anharul janna kuma daga ciki ne wato take wato quramu da aljanna suke bubuwa suke zuwa har kasa Allah ta'ala ya sanya suka zama akwai wasu bututu na musamman shi ya sanya suke za su rika kai sauran aljannatan duka su kuma waɗannan wato waɗannan wato al'anhar waɗannan ƙoramu din ta inda suke bugowa kuwa a cikin al'arshin wani waje ne mai kanshi da ubangiji ta nadar wani dutse ne mai kanshi ta nan sai kuma suke bugowa su kuma ya dutse yake yake yake Allahu alam Allah ta'ala shi kadai sani shi ma wannan haka aka same shi Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi yake ruwaitowa yake cewa hadathana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadathana Waki' عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كتوا أنهار الجنة wato ƙoramin aljanna tufajjiru min jabalil miski tana bugowa ne daga wani wato dutse na mai kanshi dutse mai kanshi kaga abdullahi dan masud ya shi ya faɗa wannan magana amma ba zai ya faɗa ba dole sai daga da wahayi ya faɗa wannan abu zai faru a aljanna dole wannan wahayi ne wato mazala ya gaya mishi sadaka wannan ya da hukunci na arrafu nan abin da ake son ka gane da ake aka ce maka mai kanshi karka tsammanin wai saboda wai daskarewa kaga san ruwa duk yanda ya kai gari ya garau dinsa in yi dade a wajen ya kume ya kume ya kume shi ma sai ya fara kauri shikenan sai a samu wasu halittu kuma sun fara fitowa sai a samu gansa kuka sai a sami wato naso a samu ya danyi wani an bashi bashi yayi wari ko abin da ya kama da wannan to shi wannan ruwan aljanna shi wato kanshi ne baki da sun daga farko har ƙarshe babu kuma gansa kuka babu ya canja ko a ce wai ya canja saboda zama ko ya zama ruwan gishiri gishiri ko abin da ya kama da wannan a waɗannan aljannatai da Allah ta'ala ya gaya mana ba mai samu su kamar da muka faɗa sai mumini mai aiki wannan Allah ta'ala ya ba su fara ya ba da su farashi ne ga mumini mai aiki sadaka kan ka ce ka imani baka aiki yadda wasu ke faɗa to wannan wannan kada mutum na wato yaudarar kansa ne ba zai samu wannan aljannan ba a dole lalle sai ya yi aiki kuma wato hakikanin aiki da zai yi shine tsarkake ubangiji daga dukkan sufofi na kasa kare dangata ma ubangiji wani sufa nan da kasa ya ce yana da da ya ce ubangiji kaza ya ce kaza ya ce kaza duk wanda wasu abubuwa ne da yake dangata ma ubangiji sufofi na kasa sannan kuma ya kuma tabbatar ma ubangiji dukkan wani sufa na kamala sufa na yabo da ya dace da shi saboda kaga anan zai tabbatar da wato tauhidi ne zai tabbatar da aiki nagari a magance a aikace da kuma wato a kudurci shi yasa wato Abu Hatim Razi yake ruwaitowa daga Ibrahim ibn Musa wanda ake malakabi da As-Saghir wanda wani malami ne suna kiran shi As-Saghir amma Imam Ahmad sai hana a dinga kiran shi As-Saghir saboda wato girman sha'anin ilimin sa As-Saghir shi ne wanda kamar wata ilimi da karamin jiki ko abin da kama da wannan Ibrahim ibn Musa As-Saghir yake ruwaitowa daga Al-Qadi Hisham ibn Yusuf As-Sanani daga Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Durayj yake cewa qala Aba Aba ya ce an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas yace al-a'malus salihah aiki na gargaru da ubangiji ya faɗa anan daga ciki shine subhanallah kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar abdullahi da abbas yake cewa wannan wannan in ka lura in ka lura da abin da abdullahi da abbas ya faɗa yace ka faɗa saboda idan ka faɗa kuma ka gazgata aiki da su to dole kawai insha Allah za ka shiga aljanna subhanallah da abdullahi da abbas ya faɗa anan in ka faɗa shine ka tsarkake ubangiji daga dukkan sun yana kasa saboda ka duk wani sifar da kasa ka ce ubangiji na da ɗa ko an haife shi ko ka ce siffarsa ta yi kama da siffarka wadda ta siffa shi na kasa ka dangata wa ubangiji to ka tsarkake bakinka ka tsarkake zuciyarka a sanar ko ka ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah ka tabbatar mu Allah ta'ala da dukkan sifofi na kamala yanzu yayin da kai sallah ka masa kamala ka tabbatar masa siffarsa na kamala ne a matsayin shi na Allah ubangiji da ya cancanta abauta masa saboda dukkan haka in ka ce alhamdulillah kuma a magance haka kuma ka kudurce wato abu mai kyau la ilaha illallah wallahu akbar wannan disufi na kamala Abdullahi da Abbas yake cewa in ka faɗi su to yanzu kai aiki na gari shi ma kuma wannan zai zama maka sila na shiga aljanna wannan isnadin sahihi ne Ibn Jurayj didda ya ce qala Aba amma abin da ya rubuto daga Aba ana daukar shi a matsayin yaji a da shi mudallis ne amma kuma da abin da ke rubuto daga Aba ibn Abi Rabah malamai suna daukar shi a matsayin yaji Allah ta'ala ya cewa kullama rizqu min thamaratin diya yayin da Allah ta'ala ya azurta su daga wato wani kayan marmari rizqan amadin arziki da su amfana qalu sai sai hadha alladhi rizqna min qabl wannan shine arzikin da ubangiji ya azurta mu a dace malamin tafsiri sun yi sabani akan meye ubangiji yake nufi da yake hikato magana mumunan nan da suke cewa hadha alladhi rizqna min qabl wannan ai shine aka bamu gabani shine aka bamu kafin nan wasu daga cikin malamai suka fassara wannan ibaran da cewa abinda suke nufi shine ai shine abinda aka azurta mu a duniya da wato an kawo musu a tuffa wato apple da aka kawo sai ga kamar shi dai irin na duniyar ne amma kuma sai suke ce to ai ba shi aka ba su a baya sai suka ce a'a ku dai ci kiji da suka ci kuma sai suka ji a shi abin ya bambanta sai ce hadal ladhi rizqna min qabl shine wanda aka ba mu a duniya wannan shine wato abinda Ali ibn Zaid ke faɗa shine maganar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi shine faɗan maganar Isma'il ibn ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi shine maganar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shine maganar Hasan al-Basri shine maganar Abdul Malik ibn Jurayj kuma shine zahirin abinda ake rawaita daga Abdullah dan Abbas kamar da Abu Babiyan yake rawaita daga Abdullah dan Abbas kuma shine ikhtiyarin Sheikh al-Mufassirin ibn Jarir al-Tabari wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a nan da aka Allah ta'ala ke magana cewa kul hadha allazi rizqna min qabl wannan ana magana cewa wato suna magana wannan shine abin da aka azurta mu da shi ne azukin aljanna wato kamar wai musu mai kenan suna cewa wanda ko dai mai mai aka musu suna ga ma wata ila yaran da suke musu hidima kusa akwai wuldan wanda suke musu hidima sai suka ce musu to wannan ai shine kuka kawo mana dazu ko jiya sai suka ce a'a ku ne ci da suka ci kuma sai suka je ashe abin ba haka yake ba wato launi-launi ɗaya ne amma kuma sun ji daɗin da bambanci haka Allah ta'ala ya musu wato wannan shine magana da ikrima maula abdullahi dan abbas shine magana na rabi ibn anas shine magana na mujahid ibn jabir kuma shine magana ta yahya ibn abi kathir rahmatullahi alal jami' wannan shine su kan fasarar da suka yi sai dai wato abinda galibin malamai suka fi rinjayarwa shine magana farko maganan farko na cewa wato nan suna cewa ne wannan aishi irinsa ne aka bamu shi a duniya irin wannan arzikin da aka bamu shi a duniya saboda faɗin Allah ta'ala kullama kaga nan kullama yace duk yayin da ibnu jarir yake cewa kaga anan walam yukhassis bi anna zalika min qilin fi ba'd zalika duna ba'd anan Allah ta'ala bai ce wai suna faɗa ne a wani lokaci ba wani lokaci ba yace duk yayin da aka ba su su faɗa wannan magana to in aka ce duk yayin da aka ba su kaga akwai ba su da aka a farko kenan to in da aka ba su a farko kuma ya shi aka ba su wani arzikin aljanna ana ba su na farko suka ce ai wannan an ba mu to shi aka ba su arziki mai aka ba su kafin nan shine a duniya ila an fahimci magana na ibn jarir al-tabari amma in aka ce wai suka ce wai ai wannan shine abin da kuka ba mu kafin kafin nan to ai wannan sai dai in wato mu cire wannan abin da aka ba su a farko al'amari shi kuma ubangiji ya ce kullama duk yayin da ila an fahimci magana ibn jarir al-tabari yake magana sai ce zalika min qilin fi kulli ma ruziqu min thamari ai ce wannan magana su ce da suke duk yayin da aka ba su wato arziki a wa fala shakka anna zalika min qilin fi awwali ma fi awwali rizqi ruziqu min thamari ai ce wannan kuma labudda ya kunshi hatta arzikin da aka ba su a farkon al'amari yayin da aka fara ba su sun faɗi wannan magana din saboda haka to kaga ya fi dacewa a ce wannan arzikin su ne na duniya yace mai wa kaifa yajuzu an yaqula an yaqul li awwal rizqi ruziquhu min thimariha walamma taqaddamu indahum ghayruhu minha hadha alladhi rizqna min qabl ya za a sifada wannan maganan a azikin da ubangiji ba su a farko su ce ai wannan shi aka fara ba mu kuma ana da mu aljanna abu zai sifada wannan maganan ba sai dole sai ana maganan azikin da aka ba su a duniya inji ibnu jarir al-qabari haka wato yake fada maganan nasa na takaita ta kuma abin da zai kara wato kara mara ma wannan magana ta ibn jarir al-tabari baya shine abin da ake rawaito daga abdullahi dan abbas kamar da ibn abi hatim ar-razi ke rawaito daga ahmad ibn sinan al-wasiti daga abu muawish al-darir daga a'mash sulaiman ibn mihran daga abu mabiyan daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa laysa fil jannati shay'un yushbihu ma fi dunya illa al-asma babu wani abu a janna wanda ya kama da abin da ke cikin duniya illa suna kawai suna ne kawai suka suka yi suka za su zama sun zo daya amma dai launi da kuma dadi da kuma kaza duk wani ya bambanta in ji Abdullahi dan Abbas wannan hadisi a wannan sahihi akarin sahihi ne Abu Abiyan sunan shi Hussein ibn Jundub a fika ne kaga abinda Abdullahi dan Abbas ana yake magana shine da abinda aka ba su na aljanna ko da sun ga ya dace da da abinda aka ba su a duniya a suna to amma dai idan suka ci ko suka sha za su ga ya bambanta wannan kuma baya ba nuna cewa wato wato a cikin aljanna akwai abin da ido bai gani ba wato ma la ainun ra'at wala udhun sami'at kunni bai taba ji ba wala khabara ala qalbi bashar kuma babu abin da mutum ya taba wato hararowa nan ana magana abin da duniya da aljanna suka yi ittifaki na kayan marmari ne sannan kuma aljanna kuma ta kuma wato ta kuma wato daukaka akan arziki na duniya saboda akwai wasu arziki da ubangiji kuma ya sa wanda ba wanda kuma ba su a duniya wanda ana magana diya da aka ba su wani arziki wanda akwai irin su a duniya sai su ce hadha alladhi rizqna min qabl amma ba ana magana cewa wai arzikin kawai da ke cin azani shi ne abin da muke gani a nan duniya ba wannan ai babu tun da ubangiji da ma ya faɗa cewa akwai ƙari kwatankwacin wannan tafsirin na abdullahi dan abbas shi za a ƙara fahimta abin da ake rawaitowa daga abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari imamu ibn jarir at-tabari yake rawaitowa da sanadin sa yake daga muhammad ibn bashar yake cewa hadathana ibn abi adi wa abdul wahhab wa muhammad ibn ja'far an auf an qasama an al-ash'ari qala abu musa al-ash'ari yake cewa inna allah lamma akhraja adama Allah ta'ala yayin da ya fito daga Adam min aljanna daga aljanna zawwadahu min thimar aljanna sai ya bashi guziri ya mushi guziri da wato kayan marmari na aljanna kaga ce min thimar aljanna wato wasu bangare na kayan marmarin aljanna aka bashi ba duka ba wa'allamahu sana'ata kulli shay'in kuma ubangiji ya koya mishi yanda duk zai wasu abubuwa muhimmai da zai a rayuwarsa wata kila noma wata kila ce in zaka kaza ka hada kaza ka hada kaza ka rayu a fatimarukum abu musa Allah shariki cewa to kayan marmarin ku hadihi na wannan duniya min timal janna daga wasu daga cikin kayan marmarin aljanna ne ghaira anna hadihi taghayyara ita sai dai ita wannan tana canzawa ta ta canza saboda ka ubangiji sai ya matsi sai ya matsi da ya cire mata wasu dadi da yawa ya rige mata wato karko ya rige mata wato dadi watilka ita kuma aljanna ta tagayyaro ba ta ba ta canzawa kaga wannan shi ma magana na Abu Musa al-Ashari wannan magana ce da ya faɗa zai wuya ya zama ya faɗi da ra'ayi manzo ya jirka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam isnadinsa kuma sayyidi ne malaman Muhammad ibn Bashar sune Muhammad ibn Abi Ali da Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi da kuma Muhammad ibn Ja'far Gundar duka suna rawaitowa daga Auf ibn Abi Jamila daga Qasama ibn Zuhair daga Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ashari duka su thiqat ne babu tantama akan su saboda kaga anan wato kayan marmarin aljanna daga wani bangare kayan marmarin da muke samu a dan duniya to wani bangare na kayan marmarin da ubangiji ya ya ba annabi adamu guzurin sa aljanna illa iyaka dai an zare musu dadin su an rage musu dadi kuma haka haka dai abin da ta tafiya har zuwa lokacin da kuma za a koma haka ubangiji ya tsara kayan sa sannan kuma a wato in an lura kuma anan da abin da abu musa al-ashari ke faɗa shine kaga anan yana ka tabbatar da Abdullah dan Abbas ya fada cewa wato arzikin aljanna da arzikin da arzikin duniya sai dai su yi ittifaki a suna kawai amma a launi da kuma afun a dandano da kuma wato nagarta da dadin abin karfin abin ba za ka hada ba saboda haka to kaga wannan yana ƙara fasara wanda suka ce anan ana hadal ladhi rizqna min qabl ana magana arzikin da ubangiji ya ba su a duniya arziki da ubangiji ya ba su a duniya wanda kuma sun je aljanna kuma za su ga abin ya bambanta Allah ta'ala yake cewa wa utubihi mutashabihan Allah ta'ala sai ya ba su shi ya ba su wannan arziki nasu wani sashi yayi kama da wani sashi nan suwa malamai ibn jarir al-qabari ya hikaito manganu guda hudu akan fasarar da ake cewa utubihi mutashabihan magana zaka iya dinkule shi zuwa magana guda biyu magana na farko shine cewa wato an ba su shi sun yi kama da juna wato sun yi kama da sun yi kama da kayan marmarin wato duniya wato in sun ga tufa ne za su ga tufa wani abu ne wanda yake a dan mulmule kamar zuciya haka za su ga tufa din haka mangoran za su ganta ko za su ganta ita ma ga ta yanayin siffanta amma dai watakila a lauri watakila a dandano sun bambanta amma dai wato yanayin sumfarin yanayin yanayin kenan haka zalika ne inabi haka zalika kaza haka zalika kaza haka zalika dabino da sauransu amma kuma a cikin wato wato waɗannan kayan marmari da ubangiji zai bayar a aljanna khiyarun kulluha khiyarun kulluha larar wato dukkan su wato ubangiji babu na nayarwa in ka ga dabino da yanda kake dabino kai kai ga kyau akwai lokacin da in ka girbe ka dauko curun dabino zaka ga akwai wanda bai yi ba ko kuma akwai wanda in ka ci zaka ji wannan ya zama nan rana ko ya zama gwargwaje gwargwaje ko na abu da bai kyau ba amma zaka samu dai wasu da yawa sun kyau din to shi a aljanna a cikin kamar aljanna babu irin wannan ba wanda zaka ga an ce an kama ka ce wannan ayi ba irin wannan ba wannan ayi an lalace ayi gaba ayi bayar da shi a shi wato duk abin da aka kawo mutashabi ne shi duka wato a hade yake da juna wajen nagartansa khiyarun ne duka wato la rafd a magana ta biyu da malamai suka yi shine suka ce a nan ana maganar sun yi kama a launi amma ba wajen dandano ba sun yi kama da launi ba wajen adabo wannan shine magana na wasu mujahid ibn jabr shine magana na rabi ibn anas wasu ke cewa kuma sun yi kama da launi da dandanan ba duka amma dai wannan duk kusan magana ɗaya ne abinda ke magana launi da dandanan wajen asalin dandanan amma dai in kuma wato ka fara ka gatsa a bakinka to zaka ji babu sa'ama babu wato gundura saboda dadin zai dinga zai rika baka wasu wani sabon dadi wanda baka taba samu ba duka dai waɗannan maganganun malamai suka yi zaka babu zai iya wato dan haduwa da juna amma dai maganar da yafi karfi a wajen maganin malamai shine abin da muka a farko muka ce hadha ladhi rizqna min qabl ana magana a duniya sannan ma utubihi mutashabiha shine aka ba su kuma irin irin wato kayan marmari da yake kama da arzikin da aka ba su a duniya ba to fadin ita ce dai ita ce dai amma dai kuma ya bambata a wajen ya watakila kuma ya bambata a launi wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas yake faɗa kamar da muka faɗa yake cewa yana cewa babu a cikin aljanna babu wani abin da ya kama da kayan marmarin duniya sai suna kuma shine abin da Abu Musa al-Ashari ya faɗa yake cewa fatimarukum hadhihi min timaril janna yace wai a kayan marmarin ko da wannan ita ce na aljanna daga cikin aljanna ne aka dauko wasu daga ci aka baku kuma na aljanna amma ita ba ta canzawa kaga wannan shine bambancin Abdurrazzaq Sanani yana rawaito daga Ma'mar da Hasan al-Basri Hasan al-Basri yake cewa kayan marmarin aljanna yushbihu ba'dahu ba'dan sashi yayi kama da sashi laisa fiha min radlin kuma amma babu wato wanda zaka yar a ciki babu wato wani baje baje babu warwaje babu wanda zaka ce wannan munar rana ne babu kuma haka kuma yake aka ake karar wacewa daga waje suna cewa alam tarau ila thimarid dunya ba ku ga kayan marmarin aljanna ba kaifa turbiluna ba'dahu yayin da kuke cewa wannan bin na ba a gefe da shi wannan munar rana ne wannan kaza wannan kaza wa inna zalika laysa fi wa inna zalika laysa fihi radlun amma ajana babu wanda za ku yar kowanne in aka ba ku kowa za ku ci a wata ruwa yake cewa khiyaran kulluha la radla fiha wato duka su ba wani yarwa duka wannan shi ma ake rubuta da qatar ibn da'amt as-salusi wannan fasarin da yake kenan yake cewa yashmiru thamara dunya wa thamara janna atyab yayi kama da wato kayan marmarin aljanna da na duniya yayi kama a ido amma kuma na aljanna yafi dadi na aljanna yafi dadi kuma aka yake kara fada ki cewa khiyarun kulluhu khiyarun la radla fihi wa inna thimara dunya yuntaqa minha wa yurdal minha wa thimaru janna khiyarun kulluhu la yurdal minhu shay yace shi kayan marmarin aljanna ba zaba kowanne ka dauka to irin sa ne mai dadi ne kawai ka dauka ka ci hari an mariya amma shi kayan marmarin duniya kaga ana zaba zaka ce kai a samu maka nagari kaza yafi kyau a zama maka na waje kaza ya fi kyau kuma a cikin shi ma kuma sai ka ta zaba sai ka ta zaba to amma shi na aljanna babu wannan babu irin wannan a kuma shi kuma Hajjaj ibn al-A'war yake rawatar daga Abdullah ibn Jurayj shi sai ke cewa a ana ana maganar wato samar duniya minhu ma yurdal wa minhu naqawa wa samar janna kulluhu yushbihu ba'dahu ba'dan sai shi ma a ran da yana ƙara kamanta yana cewa mutashabihan ana magana cewa wato kayan marban aljanna ne suka kama da juna wannan duk zai iya haɗu- wato zama magana ta zama abu daya na farko dai dama sun yi kama da na da na duniya amma kuma a dandano a kuma nagarta ya sun mata da duniya din sannan kuma zai iya daukar cewa duk da kuma sun yi kama da juna wajen yayin da duk yayin da aka dinko musu tuffa din aka ba su suka sha suka ci to kuma an je kuma za a sake kawo musu irin wannan kala din amma kuma in suka za su kasa a bakin wasu ka ubangiji ya kara musu daɗi dama kuma dai haka ubangiji ya yi tanadin ba 'yan aljanna kullum za su dinga samun ƙari ne ba wai suna ragi ba a kullum ƙari ubangiji yake ba su haka allah ta'ala zai tsara za a dinga rayuwa aljanna allah ta'ala ya sa mana cikin 'yan aljanna allah ta'ala yake cewa walahum fiha azwajun mutahhara suna da wasu mataye wanda suke tsarkaka abinda allah ta'ala yake magana da su mazajen da su matayen duk ubangiji zai tsarkake su da dukkan wani wato kazanta da dukkan wani abin ki dukkan wani abin da zai zama wato abu na haila ko kuwa nifasi ko bayan gida ko bawali ko majina ko mani ko kuma mabi ko kuma a ce mace kawai za ta dinga rankwafi da ciki tun da cikin ya kama tana ta amai tana ta wani yatsine-yatsine ya hana ta cin komi ka za ka zo babu waɗannan aljanna wannan aljanna babu koyo aljanna wajen jin daɗi ne wajen morewa ne sai dai kawai in an bushe iska kawai a ƙara jinjina ma ubangiji a ƙara bauta masa a kamba mashi amma daga nan kuma sai kira a ce a ci gaba da jin daɗi ba waje yana a dinga cewa gidan jarabawa ba a ce yau kana da kuɗi gobe baka da kuɗi yau kana jin yunwa gobe baka jin yunwa a yau da ciki in mace tana ciki ta shiga halin akadika yi tana ta wato ɗaukan wani ciki ɗin yau a cikin wahala jiba a cikin wahala sai an sauke shi yayin da aka sauke ɗin shi ma ɗan in ya tashi fitowa zai fito a cikin wani yanayi na da sai an tsaftace yanayi ne wanda za ga ba mai kyau ba eh sun da yana cikin jini yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin kaza kaga wani yanayi ne sai an tsaftace sai wanda ya iya tsaftacewan ba sau da aka to shi Allah ta'ala ke cewa walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata wanda sai an tsarkake su wato duk babu wani yawo hata yawo babu wani yawo rika zanta ne wannan duk babu sannan babu kaki shi ma kaki rika zanta ne wannan duk babu shi Allah ta'ala ya ya lafiyar da mu kuma ya kubutar da mu Allah ya kubutar da mu wannan shine magaba abinda magabata suka fassara ibn abi hatim ar-razi da imam ibn jarir at-tabari suna rawaitowa daga al-walibi ali ibn abi talha al-walibi daga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yake cewa mutahharatu min al-qadha wal adha mataye ne da ubangiji tsarkake su daga dukkan wani kazanta da kuma dukkan wani wato cuta kaga wannan jinin haila aka ga cuta ce saboda haka kubutan mahaifa ce ake sau ake ubangiji tsara mana ya tsara yan uwan mata to in an ji aljanna ba za su yi wannan ba Abdurrazzaq yana rubutuwa shi ma daga daga Ma'mar da Qatar ibn Da'amat as-Salusi yana cewa taharabun Allah min kulli bawl ubangiji ya tsarkake su daga dukkan wato bawali wa gha'itan kuma ya tsarkake su daga ga'idi wa qadarin kuma ya kuma tsarkake su daga dukkan wani kazanta wa min kulli ma'atan kuma ya tsarkake su daga dukkan zalibi daga lokacin da aka shiga aljanna kuma babu zalibi saboda to wani zalibi bayan ubangiji ya cewa wa ridwanu min Allah akbar ubangiji ya ce na yarda da ku kuje na yarda da ku da ba yarda in ubangiji ya yarda da kai na magana wani in ba kamar wato ma'auni na yan shi'a ba Allah ta'ala ne a nan a duniya ya ce ya da wasu mutane yan shi'a suke cewa to abe da su ba da haka sun ma irje sun yi kaza amma wato ma'auni ta ahlus sunna masu hankali ma ba ba duk wani mai hankali ba da ubangiji ce ya yarda da kai kuma ka koma kuma kana saban Allah bayan shi da ya halice kai sai me zaka zake ma ya ce ka yarda da kai ya yarda da kai zaka shiga aljanna ma'ana yana cewa zaka mutu a mumuni kenan ba zaka je kana wasu zunubai na radda ba Allah ya tsare haka zalika Abdurrazzaq shi rawaito daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abdullah ibn Abi Najih daga Mujahid Mujahid ibn Jabr ke cewa la yabunna ba za su tsari ba wala ta wala tagawwadna kuma ba za su wato gaidi ba wala yalidna ba za su haihuwa ba wannan zamu zo magana akan wannan magana wannan magana sace fatawa ce ta Mujahid ibn Jabr ya koda shi haihuwa zamu zo mu magana akan ta insha Allah wala yumnina kuma ba za su mani ba wala yabzuqna kuma ba za su wato toho da yawo ba duk wa aljanna babu wannan daga lokacin da kai da kabar duniya nan in Allah ta'ala ya sa muka zama yan aljanna to mun yi ban kwana da kuma duk wata wahala Allah ta'ala ya sanya mu ban kwana da waɗannan abubuwa a wannan dan abin da suka faɗa ba wai ra'ayin kansu ba hadisi ya tabbata a cikin as-sahihaini daga Abu Huraira manzo Allah yake cewa wannan har ma mazan su ma wannan da abin da aka faɗa su ma har mazan daga lokacin da ba kamar yanzu a duniya bane idan mutum ya take mace kaga zai yi wani zai wani gajiyawa zai yi mani zai inzali zai kaza zai kaza dai yayin da aka je aljanna akwai jima'in din wannan jima'i amma kuma babu babu wani mani balle mazi babu kawai shikenan an gama to shikenan ai tsarki ne da kai kai an ga gama kai mani ba za ka yi wanka ba to ina wani wanka da wanka kai an ce kai mutahhar ne kai ka tsarka ka zama tsarki tsarkake ba za ka yake cewa awwalu zumratin tanajul aljanna farkon wato ayi za su shiga aljanna suratu ma'ala suratul qamari za su shiga wato cin kyakkyawan kama kamar wato wato wato wata lailatul badr daren 14 cikin haske cikin nishadi cikin wato ban sha'awa haka za su shiga la yabsuquna wa za su ba su fuzam yau ba fiha a cikin aljanna wala yamtakhiduna kuma ba za su yi wato bajina ba wala taghawwaduna kuma ba za su yi wato gayidi ba ba za su yi wato bayan gida ba aniyatu aniyatuhum abinda za su rika sha a ciki fi hazabu abu ne da su yake kyalli kamar wato azurfa azurfa irin na duniya amma na lahira azurfan da wato zinari zinari yayi kama da irin zinari duniya amma kuma in kaje ya bambanta shi ma yana da kyau kamar dai timar ne kamar kayan marmari ne kayan marmari suna da suna amma an aje can kuma ga bambanci amshaquhum matajin kansu min az-zahabi wal fidda daga wato zinari ne da azurfa wa majamiruhum tarayusu da sassa taran wuta al'uluwa wani uluwa wani wani tare ne mai kanshin gaske watakila na zamanin kuma samu shi a indiya ko abin da kama da wannan to shi ma akwai irinsa a aljanna irin na aljanna irin wannan ubangiji zai tunga turara musu aljantansu da irin wannan turaren wuta din warashuhum almisk gumunsu da za su rika yi kuma wannan kuma kawai za su rinka fulzar da kanshi ne Allah ta'ala ya sa muna ciki wani kulle wahidin minhum zawjatani kuma kowannen su yana da mataye guda biyu dan da mata biyu za a fara mataye na na duniya su za a fara daga na kuma iya aikin ka kuma iya iya karin da za a yi ya karin da Allah ta'ala zai yi ma wato zai yi ma wato mumunai a wannan gaba wataƙila za ya kamata mu ƙara ɗan yin tsokaci za ka ga shekaru yan shekarun nan ana ta mata suna ta yada wasu abubuwa ko dai su yi shi a matsayin comedy ko su yi a matsayin izgilanci ko su ji a cewa wato a ce wato tsugune bata kare ba a ce ha a duniya ma za ka tara za su kishi da sauransu to wannan kaga wasu suna kawo wannan magana suna cewa to ina magana equality ina magana kaza a ce aljanna ma in aka je ma namiji da yana yana yana saman macen kaza kaza kaza kaza kaza to duk wanda ya faɗa wannan kaga shi ya jahilci aljanna ya jahilci wani rayuwa za a aljanna ba ka yin kiyasin abin da ake rayuwa a duniya da lahira amsa malamai sun ba su amsa da yawa amma dai za mu kawo amsa kamar guda uku na farko shine wato mace irin namiji ne irin namiji ne shi ma a wajen wato abin da ubangiji zai danka musu sakamakon aikinsu yadda za a ba namiji aljannansa to shi ma haka za a ba mace aljannanta in ma ta fi shi yin aiki cikakke to za ta fi shi aljanna mai matsayi saboda haka ita kanta mace watakila in wani dan uwanta wani mahaifinta wani mijinta ya ci albarkacinta ta yaya ci albarkacinta shine in ya zama shi aljanna shi tana wato daraja shi ta kasa amma ita aljanna ta kuma daraja ce ta sama ubangiji kuma saboda albarkacin matansa albarkacin yarsa albarkacin kanwansa albarkacin yarsa yana son ya hada su su cigaba da zumunci shikenan ubangiji kuma sai ya ƙara tunta shi wannan ina magana cewa an zalunci mace bayan a mallaka iya abin da zaki mallaka ma irin na namijin ne watakila ki fi namijin ba kaga wannan mata ya kamata su rika fahimtar abinda ubangiji musu tanaji kan su dinga jahiltar abubuwa suna faɗin manganu na rashin kyauta ga ubangiji sannan kuma abu na biyu da malamai suke faɗa shine wato rayuwa a janaba daidai yake da rayuwar duniya ba rayuwa a janaba daidai yake da rayuwar duniya ba a duniya ne kike yanzu kike jin wani wani wato wani kishi wani kaza kina jin wato wani kewan cewa mijinki mijinki sai kin kwana kaza ba ki ganshi ba wannan gida a janaba wato duk ubangiji ya baki wasu abubuwa kuma daban kuma ya riga ma tsarkake ki ya duk wani wato rayuwa da ubangiji zai baki ya ba mata na duniya ba za ki ji wani futur ba za ki ji wani hanini na na kira sa wani abu ba a duk abin da ke so ne a nan za ki rika saki ki samu to da babu wani kewa a cikin sa babu wani abin da za ki ce wai ke kina wato kamfan sa baki samu ba dan haka to meye na cewa kuma yanzu ke in kika je lahira ma wai za ki kishi na magana kishi kishin da babu shi ma a lahira babu shi ubangiji tunda kika je ya baki wani wato wani sabon kabakin lada sabon kabakin wato gara da ya baki wanda ke sai kin je zaki gani me aka baki sannan kuma abu na karshe da shi yafi shi yafi wato muhimmanci shine wato mataye su kwantar da hankalinsu ubangiji ba zai bar su ba har sai ya gamsar da su ubangiji ba zai bar duk wadan azana ba kuma ciki har da mata har sai ya riga ya gamsar da su kuma duk abin da suke nema a wajensa sai ya ba su duk abin da suke nema a wajensa sai ya ba su sannan kuma zai tsarkake su da dukkan wani abin da yake dama ba daidai ba dama dai wani kishi da ake da wasu abubuwa duk ba duk wasu abubuwa ne da ya kamata dama inda hankali a tsarkake kai daga daga kanshi in ba dan ubangiji ya kai halcewa a duniya ba sannan ubangiji sai ya riga ya gaba wato duk abin da mata suke nema to ubangiji zai ba su sannan kuma a ciki ke a cikin ajalin da ubangiji zai baki akwai abin da ke biki taba halartowa a zuciyarki ba biki taba jin sa ba biki taba saurari ba to me yana ki da cewa ka zaki ke ke ma ba baki mazaje da zaki aura hurul ini ba dan wasu ma wai wai sun suna tambayan cewa to wai yana aka ba mazaje hurul ini mata mata akwai wannan ba ta bukatar sai san wannan mu ma ba kuma aka ga mana ba amma ke je aljanna kuma ubangiji na kuma tabbatar sai ya gamsar da ke abinda kike so shine baki amma kuma ba za ki je da rashin lafiya na duniya ba yanzu kamar yadda muka faɗa muka ce yanzu mutum ya ce wai shi zai je sha shurushu a aljanna na wani shurushu a aljanna na wani shurushu wani kayan kayan habiki kawai dama in ya je ba ma zai ba zai wani tunanin ba saboda an riga an tsarkake shi sai aka ce man kika je da wani tunani wanda yake babu gaida babu dalili ubangiji ya riga ya tsarkake ki ba za ki ƙara tunanin wani abu ba amma ya tabbas ubangiji sai ya gamsar da ke sannan kuma zai baki wani abin da yake ba za ki sami ba za ki sake wani wato a korafi ba aljanna babu korafi kowa da kowa daga ridwanin sai ru'ya wato aljanna kuma ma wani abu da zai ƙara mata ya kamata su ƙara ganewa an aka je aljanna fa an fa daina maganan wai a nan duniya ne kike maganan wannan mijinki mijinki in aka ji aljanna ana maganan yardan ubangiji ne ana maganan ganin ubangiji ne wannan shi yafi komi wa ridwanu min Allah akbar yafi komi lilladina ahsanul husna wa ziyada mazala yake cewa fa ma a'tahum shay'an ahabba ilayhi min nadari ilayhi wa zalika huwa ziyada to ashe ke ba za ki ba za ki ji dadin cewa za ki samu ridwani yardan ubangiji ba ba za ki ji dadin cewa za ki samu wato ganin ubangiji ba akai akai za ki rika ganin shi watakila ki bin ma mijin ki gani in kin bi shi aiki dama gwargwadon gwargwadon aiki gwargwadon iya ni'imar da zaka samu to watakila inda ran juma'a akwai ran juma'a da ubangiji ke tajalli ma bayin sa to kuma daga nan kuma malamai sun ce watakila kuma ya zama daidai aikin ka kar ka tsammani yanda zaka ji dadin garin ubangiji inda maza da ji dadin garin ubangiji mu ma ka zamu ji dadin sa a'a ai kowa hakari hawa ba ake ake abin kaka yanda zaka maza zai fi morewa to ba kamar mu wanda muke muke kasa da shi ba saboda haka wato aljanna dai an riga an gaya miki cewa babu aiki babu kazanta babu ciki babu aikin aikin kitchen ki je ki ta kauri babu shi babu wannan kawai sai dai yarda sai sai ganin ubangiji sai alheri sai kaza sai kaza sai kaza haka ubangiji zai zai ta baki a to sai mas'alar da yake za mu kulle akan ta insha Allah a shine shin aljanna akwai haihuwa wannan wata magana wani abu ne da malamai suka suka fara tattaunawa to kuma an tunda tunda dai da an zo kan wannan gaba ta wannan aya ana kawo shi wataƙila bari mu cika shi da shi abin da ya sa wasu daga cikin malamai kusan haihuwa yana abin da ke zuwa kafin haihuwa din shine wahala na farko dai akwai gajiyawan su ma'auratan duka dan da yayin da ko kwanta da juna akwai wannan gajiyawan inda zaka firzar da mali ita ma da sauransu irin wannan akwai gajiyawa to banda wannan kuma da kuma wannan gajiyan kaga an share shi an ce babu wannan mani daga daga lokacin da aka da aka je shiga janna babu wannan ganin mani to banda nan kuma kaga in an samu cikin kuma akwai wahala tun daga wani lokaci ma mace in farko ciki take dan ma za ta je mata tsanan miji ko abin da kama da wannan kada ka to kaga akwai wahala akwai kuma yayin da za a dira cikin akwai kazanta da yake biyo baya da sauransu sai ka wasu daga cikin malamai sai ganin cewa tunda haihuwa ga abin da ke zuwa ke kawo shi wato haɗe da shi na ire-iren waɗannan abubuwa da ba a so kuma ana da yakinin cewa ba za su same su aljanna ba sai suka ce a aljanna ba haihuwa suka ce saboda gidan aljanna daru milkin ce daru mulkin ce ba daru imara ce bace wato gida ne na wato za a ta mallaka baka wato malakutu samawati ne malakutu za a ta baka amma ba wai gida ne da ake bukatar wasu sai kun ƙara yawa ba wannan kuma magana ce ta musu malamai ba wai za mu zo mu magana akan wannan magana tasu saboda suka ce aljanna kaga akwai jin dadin za a yi na wato akwai kwanciya da mace namiji za su kwanta da juna amma dai babu mani babu masifi wannan shine magana na mujahid ibn jabir kamar da kuka ji ina kawowa nace to ku ja mai wannan magana ta salayi da a to ai wannan wildan aka ce wannan wasu ubangiji ya halitta musu ne wanda za su rika musu hidima a'a ya ina insha Allah hunna insha ubangiji ya bayan nan ma bayan ban daga nan ma gashi har ubangiji ya bada labarin cewa aljanna in ta saura zai je ya halittu wasu da ba da ba san so ma zai fara zai halittar ma aljanna wanda zai je zauna dan aljanna za ta saura duk wannan abin da kake gani sai ta yi saura an samu wasu wurare da ba wanda zai zauna sai ubangiji ya sake halittar wasu halittu da ne sa su a ciki na mutane irin eh maza Allah ta'ala ai mai karamci alayi hal zamu zo mu kai mu ƙara feda magana kan wannan masala wannan shine maganar mujahid mujahid haka ake rubuta ta hanyoyin mata kamar da abdullahi ibn abi najid yake rubuta daga wajensa sannan kuma wannan shine abinda at-tabari yake rubuta ta hanyar ibn jurayj daga aba aba yake cewa mutahharatu min al-waladi an tsarkake su daga da wal haid da kuma haila wal ghaib da kuma gaibi imamu tirmidhi a cikin aljami' dinsa ya yi kace wannan magana ya ce wannan shine ra'ayin tawus ibn kaisan wannan kuma shine ra'ayin ibrahim ibn zaid an-nakhai daga cikin malaman tabi'ai kuma shine ra'ayin ishaq ibn rahawiya cewa su suna ganin ba za a haihu an an shiga aljanna ba wannan ra'ayi daga cikin ra'ayin malamai suna kafa hujja da wani hadisi mai rauni suna kafa hujja da wani hadisi mai rauni da abdullahi ibn al-imam ahmad yake ruwaitowa a zawa'in na musnad din babansa kusan imamu ahmad a cikin musulun ɗinsa to akwai wani wasu ƙare-ƙare da za ana kirsa da wa'i da abdullahi ɗansa yi yana rubutowa ta hanyar abdurrahman ibn ayyash as-sam'i daga dalham ibn al-aswad daga asim ibn laqit al-uqayli daga abu razin laqit ibn sabira sahabban manzon Allah ya ambaci wani dogon kissa ne kissan doguwa ce ya zo wajen manzon Allah ya rika mishi tambayoyi to daga cikin abinda manzon Allah ya bashi amsa shine as-salihatu lis-salihina mazaje mataye na gargaru na mazaje na gargaru a aljanna talazzunahunna mithla talazzunahunna mithla ladzatikum fid dunya za ku ji dadi da su yanda za ku kuke jin dadi da su a duniya walzabna bikum ghayra alla tawallu kuma za su ji dadi da ku kuma amma dai babu haihuwa kaga ce ghayra alla tawallu da babu haihuwa wani hadisi akwai rauni a cikinsa akwai rauni a cikinsa akwai majahil da suka da suke cikin sanadin ana abdurrahman ibn ayyash as-sam'i da kuma shi dalham ibn dalham ibn al-aswad da kuma babansa al-aswad ibn abdullah duka waɗannan majahil ne duka waɗannan majahil ne ba a san tantance adalcin su ba kuma asim ibn laqid shi ma duk da wasu lokacin malamai sun ce saduq ne amma dai la yakadu yu'raf kusan ba a kama ba a san shi sosai ba saboda haka kaga hadisi irin wannan ba zai yi ai hujja da shi ba saboda raunin sa amma tare da haka zaka samu wasu lokacin malaman hadisi suna sun karɓi hadisin a dunkule saboda kowane ɓangare nashi akwai wasu hadisai da suke mushi shaida tsaya da shawahid ba ina nufin wannan ɓangaren ba kadai a wasu ɓangare saboda akwai wasu abubuwa da ya ambata na aƙida na ahli sunna wa jama'a sai da malamai da yawa suka rika kawo hadisin suna cewa wato kowane ɓangare akwai wasu akwai wasu abubuwa da suke yi mushi shaida kaman ilimin gaibi kaman kaza kaman kaza kaman kaza saboda haka malamai da yawa wasu daga cikin suke cewa kaman almizzi kaman ibn al-qayyim a cikin littattafansa hadal arwa sawa'iqul mursala a cikin littattafansa sununiyansa suka rika magana cewa in ka karanta hadisin akwai jalatin nubuwa wajen da bai inganta ba amma dai magana yayi kamar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yawa malaman hadisi sun sun hassana hadisin Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal haka suka rika ruwaitan hadisin a Iraki Muhammad ibn Ishaq as-Sanani Abu Zur'at ar-Razi duka sun karba hadisin Ibn Khuzaimah duka sun karba hadisin sun hassana shi shafa sa ibita imiya shi ma ya hasana hadisin da shawahid ɗinsa amma abinda nake son a gane a nan da aka ce hadisin hasan ne wannan hadisi da makaranta da aka ce hasan ne hadisi ne mai kyau ba ana magana hasan bi shawahidi ba ana magana wai kowane jumla a cikinsa ya inganta ba ana magana duk galibin jumlar da suka zo a cikin hadisin to akwai ayoyi ko hadisai da suke musu shaida amma dai wannan jumla da ake cewa ghaira Allah tawaluda wannan ba a sami wani hadisi da yake mishi wato shaida ba bal an sami hadisi ma da yake cin karo da shi sau da aka dan an ce sauran malamai sun karbi wannan sauran wato bangarori na hadisin sun hassara shi da shawahidinsa ba shi ke na cewa wannan jumla shi ya inganta ba jumlar da wato ba a sami ta ba sai a wani hanya nan guda kadai hanya nan ita kadai na na wannan hanya da majahil suka ruwaito shi sannan akwai hadisin da yake cin karo da shi hadisi imamu at-tirmidhi ya fitar shi a cikin jami'in dinsa yace hadathana abubakar muhammad ibn bashar qala hadathana mu'adh ibn hisham qala hadathana abi an amir al-ahwal an abi siddiq an-naji an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa al-mu'min mu'mini idan ta hal waladu idan yayi kwadayin da in yayi kwadayin da fil janna a janna kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin yanda za a dauki cikin sa da yadda za a wato haife shi da kuma yadda kuma nan da nan zai zama ya kai har shekara talatin ɗinsa gari a garau ɗinsa sa'a ɗaya ne kama ya shi kama yadda ya kwaɗayi kusan aljanna babu wani magana wani tsoho babu magana kuma yaro can ƙarin yaro hakan kani a za a yi su ne kawai shekaru irin alam isa talatin talatin haka to shi ne yayin da mutum ya ji yana son samu da ubangiji a mazala ke cewa in kana ji kana son ka samu da kawai sai ka lokaci ɗaya lokaci ɗaya kawai ubangiji ya kama an gama kawai ubangiji zai samu maka wannan ɗan saboda ka sami wato sanyi idaniya a lahira ɗin wannan hadisi a wasu daga cikin malamai imamu ahmad da shi ya fitar da shi imamu ibn majah ya fitar da shi ibn hibban a cikin sahih littafin ya fitar da shi ad-darimi a cikin musnad ɗinsa ya fitar da shi saboda haka hadisi ne shahararre kuma isnadin sa isnadi ne wato hasan saboda amir ibn abdul wahid al-ahwal saduq ne hasan hadith ne kaje da wasu imamu ahmad ya da'afa shi da shi da an-nasa'i amma dai da'afawa ne ba mai ba mai ba mai tsanani ba kamar an ce da yana da dan sassauci ne amma imamu abu hatim ya wakaka shi abu ibn ali shi ma haka ibn hibban yahya ibn ma'in shi ma ya ce laysa bihi ba'as dan haka ma muslim ya yana da ruwayan hadisi daga wajensa da ta ya rawaito hadisi ta hanyarsa da haka hadisi ne asbabu halatihi an yakuna hasanan li zatihi hadisi ne hasan sai kaga ni wannan hadisi wannan hadisi wanda ya zama mai kyau ba za a ce wancan hadisi mai rauni ya cikar da shi ba lalle akwai akwai haihuwa din shi sa da yawa daga cikin malamai suka hasana wannan hadisin wasu sun ma sa shi kamar su Sheikh Nasir Albani sai dai abinda malamai suke faɗa anan nan da aka da ake magana cewa haihuwa kaga anan anan mazala da yake cewa da haihuwan shi da kaza da kaza da kaza wato babu wahala wannan kwarnafin da mata ke yi da yadda kai ma sai kafir da mani da yadda sai ayin kaza sai ayin kaza sai ayin kaza duk wannan babu shi babu shi sannan kuma watakila watakila ya zama wannan shi wannan hadisin haihuwan za ta zuni yayin da ake sha'awa kaga ce idashtaha sai in kana so in baka so shikenan ba zaka wato ba kamar mu yanzu da ba in dai aka aure za a yi zamanin bayan shekara ɗaya za a haihu in bayan shekara ɗaya in dai wato in dai ana kwanciya tsakanin mace da namiji to natija da za a samu tabbas inda ubangiji ya yi ba da arzikin shi na sama haihuwa to amma shi a danna shi wannan jima'i na jin daɗi ne ba shi ne na samun haihuwan ba na samun haihuwa ana samun shi ne yadda aka sha'awa har samun ɗa kuma abin da zai gaya maka cewa a janna ya kamata cewa a samu ɗa shi ne ai ɗa yana cikin ni'ima da ubangiji ya mana a duniya ni'ima yi da ubangiji ya mana wato kuma sanyi idanuwa ne ubangiji ya faɗa mana cewa lahum fiha ma yasha lahum ma yasha'una fiha wa lajana mazid kaga ubangiji yana cewa akwai abin da duk kuka ga dama za ku same shi kuma daga cikin abin da mu muke so a duniya shine shine yaya Allah ta yana gaya mana cewa a ciki akwai abin da wato ido ke ke ke wannan ke sha'awa to daga cikin abin da ko ido ke sha'awa shine ya samu yaya saboda a ce nan a ce wato za a samu yayan wannan shi yafi daidai da wato maqsudi na shari'a kuma shi daidai da arzikin da ubangiji ya yi mana alƙawarin cewa zai bamu Allah ta'ala ya ce wa hum fiha khalidun kuma za su dawama a cikin wato aljanna wato za su dawoma zaman su aljanna zai zama dawomammiyan zama ce wanda yake za su zauna a cikin wato farin ciki mari'imci cikin wato ni'ima wacce take madimanciya ba za ta yanke ba aljanna an shiga ba magana fita ba kamar wuta ne ba idan wanda ya shiga yana dan tauhidi zai fito wata wata rana amma ita aljanna in dai ka shiga to shikenan in an shiga ba fita Allah ta'ala ya sa mu shiga mu shigan da babu fita Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu da wannan tafsirin wannan aya ne Allah ta'ala ya kawo mu karshen ranar za mu kulle wannan tafsiri namu na wannan shekara mai albarka muna sa da insha Allah Allah ta'ala ya kara ya bamu wato jinkiri mai amfani yadda muka ga mun fara wannan tafsiri Allah ta'ala ya kawo mana ranar da zamu je milal jannati wan nasi ya nuna mana ranar da zamu ce zamu sauke mu samu fulani da ake samu ga dukan wanda ya samu wato falala wanda ya saki alqur'ani an dai fara amma ba sanar da karshe ba wannan rayuwa tana halin ubangiji Allah ta'ala ya ya tabbatar da dukan mu akan imani Allah ta'ala ya cika da mu akan imani wannan shine karshen insha Allah karatun mu ila iyaka dai abinda zan ƙara fada ina ƙara mika godiya ta kware da gaske ga waɗannan jagorin wannan gida mai albarka da kuma jagorin masallaci da kuma yadda aka sharrafa ni aka yi takanas aka kai aka je har gida iyaye wanda inda sun kira ni ma ni ba da zan zo amma dai da haka sai naga kawai an mun cafa a gida wannan ba karamin sharfa na aka yi ba kuma na gani na yaba Allah saka da alheri kuma yayin da naje na gaya masauran malamai na ga abin da ake bukata dukkan su babu wanda yake illa iya kuma suna nan suna bin abubuwan da duk muke yi a nan wani lokaci maganganu na sa albarka da kuma karin karfin gwiwa duk suna yi to muna sa rai insha Allah Allah ta'ala ya sanya muna yi da ikhlasi kuma Allah ta'ala ya kara mana wato yi dan Allah sannan nasiha ne kawai da zan ƙara yi ga 'yan uwana matasa 'yan uwana matasa a yanzu sha'anin ilimi dole a tashi tsaye ilimi karfi tsammanin yadda mu muka tsammani a baya cewa ilimi kawai wani abu ne na kaman digiri na makaranta za ka je bayan wasu shekara hudu ka ƙara hudu ka ƙara hudu ka gama mun da mun da na san haka ilimin addini yake da ban ƙara ba ba ta makaina lokaci a baya ba saboda inda da zanzu nake ganin shi da zurfi kullun ina ganin shi kaman zan iya kai wani abu amma abu ya ci ya itin yewa kuma na gaban mu su haka suke fada na gaban mu can su haka suke fada ba idan iyaka ina faɗan wannan magana saboda duk wani da yake jin cewa zai ilimin addini da kuma manya manyan iyayen mu na wannan gida mai albarka duk wani yaro wanda aka san yana da hazaka ba wai wanda yake shi korarren boka korarren boka ba ko wanda shi ya san shi kawai wannan shi yafi iya aiki na na hannu a wanda aka san cewa shi da ma wannan haziki ne zaba guri to shi za ku zaɓen mana ya zama zai karci addini saboda a yanzu muna buƙatar yara matasa ana buƙatar yara matasa saboda ilimin na da faɗi kuma ilimi ne mai wahala wato ba karamin kulla kaina na yi lokacin da muka fara tafsirin nan ba saboda yadda ba a shirya ba aka yi kuma wani lokaci kuna ji muna cewa wannan ruwaya kaza ingantacciya ce ba ingantacciya ba sai ka je ka ta kokari wani abu ma sai dai kawai haka nan kai ta hakuri a dai zo a karanta haka da saboda lokacin ba zai ishe ka ba to ire iren wannan ilimi mai faɗin ilimi ana buƙatar wato abokan tafiya matasa ba wai ana magana matasa wanda kuma ba matasan nan ba wanda zai taimake su sai iyayensu ilimin addini yana bukatar taimako yana bukatar agaji ina ƙara roƙo ga iyayenmu na wannan gida su ci gaba taimakon tallafin ilimi musamman yara yaran su wanda aka gan su suna da hazaka a ci gaba da ba su wato karfin gwiwa kuma kai tsammanin cewa kawai da an gama hadda shikenan wai an yi wani wannan hadda wani karamin al'amari ne gaskiya karamin al'amari ne sosan gaske wato wani ilimin in ka shiga gaban su sai kaga kawai abun ya kare maka sari to ina sa rai insha Allah ta'ala yanda nake ganin ana himma kwarai da gaske wajen harkar addini to su ma kuma yara matasa a cigaba da ƙara ƙarfin gwiwa ana ba su wato wato wani wani wato tashdi encouragement da ya zama wato dan ba ga neman ilimin su su fahimci abin da suke yake gaban su wato ba kawai boko ne ba wannan boko yana sauki yana sauki al'amari amma kalmin addini gaskiya kamar yadda na faɗa da na san haka yake da zurfi ni ma to wasu abubuwan da na riga dan bata lokaci da ba zan yi haka ba tsakani da Allah ina faɗan haka ne har a zuciyata ban taɓa tsammanin haka ilimi yake da zurfi ba duk da ana cewa ku je ku yi ku je ku yi ku je ku yi to din dan bangaren da Allah ya sa muka yi amma kuma yanzu sai da muke san ilimin kuma sai muka ga ashe Allah ba ta lokaci a baya Allah ta'ala ya mana albarka sannan a zan ƙara cika shi addu'a da dukkan wato jagorinmu na wannan gida da kuma ma dai iyayenmu da kakanninmu wasu su dun marasa su malamanmu duka wasu su a waɗannan shekaru musamman wannan shekara duka ga tuma ta ban kwana da su kakanni duka su suka yi tarbiyya kakata lasiya ta rasu a wajenta duk da ya karatu na ilimin addini na boko da mu a wajensu muka tashi a wajen kakanni to a yanzu kawai sai muka sai muka ga gashi mu ma manya sun fara dan mutsu da mu ana shawarwari da mu ana an fara karewa kenan to muna addu'a kuma ina ina kuma neman muka addu'a a ce amin anan din ma waɗannan mutane da suka yi min abin alkhairi ba wani abu da zan iya musu tun ina yaro haka suka ci gaba da wato tallafa na harkar neman ilimi ba na komi sai harkar neman ilimi kuma ko sako na gida ba cika sani ba sai dai harkar neman ilimi ake ake ta kokarin in yi na dan yi wasa amma dai kuma dai an dai samu da an dan yi kuma ana kan yi to ina sa ina sa ran ubangiji wannan abin da muke yi Allah ta'ala ya kai musu ladan wannan abin da suka yi wannan abin da suka dasa Allah ya kai musu ladan kuma Allah ya ba ladan duk wani wanda ya taimaki wani yaro matashi ne tashi yana neman ilimi kuma ya taimake shi Allah ta'ala ya bashi ya taimake shi kuma ya bada ladansa malamanmu da suka dinga mana karatu wasu sun rasu wasu kuma suna raye Allah ta'ala ya jika su da rahama Allah ta'ala kuma ya saka musu alheri Allah ta'ala ya sa sun yi da ikhlasi kuma ya ba su ladan niyya da suke da shi matayenmu da suke haƙuri da mu a musamman a watan Ramadana wani lokaci muna bincike ba su ba ba su lokaci a lokacin Ramadana kuma duk su suke yin aikin wani lokaci ba su samu damar yin sallah da sauransu Allah ta'ala ko da wata mace bata samu ta yi tsayuwan dare ba to wannan ya take ta tsayu tsayin daka wajen wato ayyukan mu suka gudana cikin cikin lami lafiya Allah ta'ala ita ma ya daki wannan ladan sallan ya bata Allah ya tabbatar musu da wannan ladan daki Allah ya nauye ladan su Allah ya ba su ya saka musu alkhairi sannan kuma duk wani mai wani bukata na alkhairi a cikin mu da masu neman addu'a a cikin mu ana cewa mu yi addu'a to Allah ta'ala ya saka mu duk wani mai mai neman wata bukata ta alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi kuma ya biya masa bukatarsa da alkhairi duk wani sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe mana shi Allah ya amtar da mu a ƙasar mu Allah ta'ala ya amtar da mu a ƙasar mu Allah ya amshi ibadun mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله